أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب لدقام الخبير ودوناك لدغام الكبيرا وقطبه أبو عامر البصري فيه تحفلا ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا كيعلم ما في هدى وطبع على قلوبهم والعفو وامر تمثلا إذا لم يكن تمخبر أو مخاطب أو المقتصي تنوينه أو مثقلا ككنت ترابا أنت تكريه واسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد آذروا في الكافي يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها لتجملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين آه كراتون شاطبية بابي آه باب الإدغام الكبير باب الإدغام الكبير نعم farko shi al'idigam ɗin kala-kala ne wannan kabir ɗin harufa ne guda biyu kowanne yana da haraka shi ne ka yi idigamin na farkon zuwa cikin kar a ji asar ɗin harafin farkon wannan magana ne muhimmi wanda mai suna na asharinsa ya fada saboda muhimmancinsa zan karanta muku shi ya ce na yake cewa a idan harufa guda biyu suka haɗu a idghamul kabir نعم
in mislaini ne Eh, na ina mamanta mun nasin in mislaini ne نعم ba ishkali saboda dama harufan iri biyu ne kamar misali manasi kakum kakum kowanne yana da wasali salakakum kowanne yana da wasali ya alamuma ya alamuma kowanne yana da wasali wannan ba ishkali saboda dama harufan kala biyu ne har- kalu- kalu- harufan kala biyu ne idan kuma harufan kala daban-daban ne za a shigar da na farkon zuwa ƙarshe Har- harafi na farkon kar a ji asar ɗinsa kar a ji muryansa ko sautinsa Eh, misali wa shahida shahidun min ahliya wa shahida shahidun dal da shinun ya gane dal da shinun wa shahish shahidun min ahliha wa shahish shahidun ya zama kamar shinun ne mai shadda kawai ka karanta karka yadda wannan daldin a ji doriyarsa wannan muhimmi ne sosai na manta asalin gun a je cikin wannan babi za mu bincika nasin mai sunana guni ayyub ya faɗi wannan magana to shi kuma idghamul kabir din in mislaini ne da muka faɗa ba ishkali dama harafi iri ɗaya ne a haka ma a haka ma a- a waɗanda ba sa karatu da idgham kabir ma akwai wuraren da an yi idgham kabir din amma ta yin da ba sani ba irin su misali inna Allah ni'ma ya'idukum bi asalin sa ni'imama ne نعم ni'imama ya'idukum Na'am.
ni'imama ya'idukum kaga anan kurra duk sun haɗu akan wannan ni'imama ne ni'a- ni'ima ni'a- ni'amama ya izukum a gane to shine sai aka a, aka mayar da sukun din ni'ima din ya zo kasara saboda ya zama sauƙin sauƙin idgham sai ya zama to ni'imma ya izukum a gane wannan idgham ne idgam kabir ne amma ta wani salo daban akwai ire-irensa to shi kuma idgamul kabir in ya zama to harufan daban-daban ne ya kasance harufan suna da alaka da juna gane ba haka kurun ba harufan ya kasance suna da alaka da juna wannan alakan wani lokaci yana kasancewa a takaru a takaru ma'ana takaru ɗin shine kusancin makarashinsu harafi ne makarashinsu daban-daban amma sun yi kusa kamar lamun da rawun shi yasa duk harafin da harufa guda biyu waɗanda makarashinsu ya zo kurkusa to za ka ga sautinsu ma ya yi ɗan kama da suna kamar ra ra la ra la irinsu abin nan falamma tabayyan lahu falamma falamma tabayyan lahu tabayyana lahu tabayyan lahu nunun da lamu makaracinsu ya zo kusa shine taqaru ko kuma makaracinsu bai zo kusa ba amma sun yi tanajusi tanajusi tanajus din shine a tanajusi shine sautinsu ya yi kama da juna sautinsu ya yi kama da ibarar da dai za a fi ganewa za a faɗa akwai zabitin shi ina ganin da kun koma cikin fatul muhayyid tajwidul warsh a babin idghami ina ganin kawo magana me taqarubi tajanusi tamasuli dama akwai tamasul yana mislaini akwai taqarub akwai tajanus to wannan ne zai sa wato kai idghami din eh kai idghami ko ta ta mislaini ko mutaqaribaini ko mutajanisaini wanda in son samu ne wannan babin gane in muka karanta babin mislaini yanzu ba in aka shiga taqarubi da tajanusi in sun samu ne mu karanta kasidar wannan alfatul kuddusi da na rubuta shine fi riwayati susi ko ba duk kasidar ba ma babin wato babin al-idghamul kabir saboda shi imamu shatibi ya kawo abin a dunkule mutum da bai taba karanta idghamul kabir ba ka gane zai bashi wahala ba zai iya fayyace shi ba musamman wajen harufan zaka samu harafi daya ana idghamin sa cikin harufa biyar harafi daya ana idghamin sa cikin harufa goma ka gane wayannan harufa da wayancin harufa sukan iya haduwa sukan iya rabuwa sannan wasu daga cikin waɗannan harufa suna da sharuɗa na idigami. Mun fahimta? To wani a rashin sani zai je ya yi idigamin abin da ba a idigaminsa. Ke sa riwayatu susi din ya zamo yana ɗaya daga cikin riwayoyi waɗanda suke da wahalan tatbiki. Kamar riwayatu khalaf kamar warsh ire-iren suna da wahalan tatbiki. To idan ba haka ba kasafai mutum zai je ya ce ya karanta babul idgham ka gane ya ce zai karatu da riwayatu susi idghamul kabir to yayi ikhlalin wato tatbikin sa ina ina ganin hakan zai fi zai fi mana saboda wannan tafasil din a cikin alfatul qudusi kowanne babi kowanne idgham za ka kawo harufu nan kawo harafi daya za ci ana idghamin sa cikin harufa kaza kuma za ka kawo harufan a jere in gane wannan harafin kuma ana da gaminsa da sharuɗa za a kawo sharuɗan a hakan ne za ka yi tafsiri in ka karanta wannan alfatul kudusi din sannan ka zo ka karanta alfatul kabir fi sardil idghamil kabir wayannan littattafai guda biyu to kai tsaye insha Allah ko da ka yi tatbikin izu biyu izu uku zuwa izu biyar goma ba ka yi sauka ba ma za ka iya karatu da riwayatu sosai gane to wannan shine mukaddimar da zamu yi wa babi shine ودونك لدغام الكبير وقطبه أبو أمر البصري فيه تهفلا فيه تهفلا من سنة اجتمع اجتمع a idghamu shine ma'ana fihi tahaffala ana cewa yuqalu tahaffala al-majlisu ana faɗan wannan larabci ma'ana majalisa ta haɗu kowa cikin masu hira wannan majalisan kowa ya zo wannan shi zai nuna maka babu hujjan babu hujja na masu muharriruna cewa a nan imamu shatibi ya nuna idghamul kabir ana wa riwayatu susi da duri duka tunda ya ambaci sunan rawi ba su da wannan hujja kawo shi ma a cikin taharirin da muka yi din saboda bayani ne kamar yadda muka yi bayani a sharhin da muka yi wa taharirin cewa a duk waɗannan tahariratin taharirat guda goma sha addu yujida ba su kawai za a ɗauka su ɗin ma akwai hanyoyin da ake bi ake ba wa imamu shatibi uzuri gane to a nan uzurin imamu shatibi cewa baya nufin duri shi ma yana yin idghamul kabir saboda cewa yi wa kutubuhu aka ce kutubin abu shine wanda duk inda aka je za a dawo za a dawo gum kamun ayobe ne misali duk abin da za yi ayobe a gwamnatance duk kai kawon da za yi ba ya tsohon gwamna ba to kaman wannan ne kutubin abu kenan abin da yake nufi idgamul kabir din wato inda za ka yi magana akan idgamul kabir sai ka tuntubi abu amrin basri kaga wannan baya nufin cewa duri yana karatu da idgamul kabir cewa idgamul kabir din kayansa ne wannan shine abin da yake nufi saboda haka wani muharriri idan ya zo ya ce a'a ai zahirinsa yana nuna za ka yi karatu da idghamul kabir sosai da duri kaga bai duba ta'ammulin ibararsa ba wa dunaka lidghamul kabira duna dunaka ismu fil amri ne ka karba shine wa khudhil idghamul kabira kai riko da idghamul kabir ka karbi ilimin sa wa kutubuhu kutubinsa wanda ake daurani daurani a kansa abu amrin al-basri mubtada ne da khabar abu amrin al-basri sai ce fihi tahaffala tahaffala din fa'ilinsa damiri ne mustatir yarji'u ila abu amri ai tahaffala abu amri fihi a gani abu amri din ya haɗu akan idgamul kabir cewa idgamul kabir din kira'arsa ce kira'arsa ce fafi kilmatin anhu manasikum wa ma salakum wa baqil babi laysa muawwala yace a mislaini ya fara ma da mislaini ne mislaini shine harufa guda biyu na farkon da na biyu duka su zamanto iri ɗaya ne su mislainin kala biyu ne akwai fi kilma a kalma ɗaya, akwai fi kilmatai ne a kalmomi guda biyu. Ya ce, in a kalma ɗaya ne, fa fi kilmatin anhu, ai an abi amrin dilbasri. Gane? To, manasikumu wa ma salaku. Waɗannan harufa guda biyu, su kawai za ka yi da gani. Wannan ya baka hutu ne, ya sauwaka maka ne. A kalma ɗaya su biyu ne a cikin ƙurani har ji ya baka. babu idgamul kabir a mislaini a kalma ɗaya sai waɗannan harufa guda biyu ne faiza qadaytum manasikum fadhkurullah manasikum kuma salakum fi saqar ma salakum fi saqar su biyun nan ne wa bakil babi sauran babin duk inda kaga misalai ne guda biyu a Kur'ani in ba wayan nan ba karka yi daga misu. Irin su wasu na yi fulka bi'a yunina. Ai misalai ne kowanne yana da haraka. Irin su ju ha hum ha hu ha hu. Suna nan da yawa. Misalai ne amma karka yadda ka yi daga misu biyun nan ne kawai in dai a kalma ɗaya ne. wa bakil babi laisa mu'awwala ai laisa mu'tamadan alai sauran babin ba a dogara da su baya baya idgami su su biyun nan ne amma in a kalma ɗaya ne wa ma kana min mislaini fi kilmatayhima fala budda min idghami ma kana awwala wannan kuma babi ne mai faɗi a ko'ina babi ne mai faɗi a ko'ina kar ka rage kowanne a ciki sai dai in bai cika sharaɗinsa ba mislaini wa ma kana min mislaini idgamul kabir din da ya kasance daga mislaini ne harufa guda biyu fi kilmatayhima a cikin kalmomi guda biyu a nan idafa ne na tasniya zuwa tasniya a larabci irin wannan kaɗan ne saboda tasniya biyu in sun haɗu a kalma ɗaya nauyi kalman yake kilmatayhima na gane shi ne ɗayan ake mayar da shi jam'i ko ɗayan a mayar da shi mufradi misali a wannan aya in ta tuba ilallahi faƙas sagat ko kulubu kuma kalba kuma ne asalinsa ana maganan aisha da hafsa ba kalba kuma faƙar sagar kulubu kuma sai aka mayar da ɗaya ta siniyan can sai aka bar ɗaya ta siniyan kuma to kaga an fi kilmatai hima ta siniya guda biyu aka hada ja'izi ne a arabiya ka hada ta siniya guda biyu wai ba ba ja'izi ba ne illa iyaka saboda nauyinsa ne to laraba suka jawwaza mayar da na farkon ya zamanto jam'i kawai jam'i ne amma ma'anansa ta sumiya eh to shine anan min kilmatai hima kilmatai kilmatai hima din damiri ne na mislaini din kowanne misl yana da kalma misali ya'lamuma misl na farko mimun na farko yana cikin kalma na ya'lamu mimun na biyu yana kalma na ma kaga kalmomin nawa ne biyu ne harufan nawa ne kuma su ma biyu ne shine kilmatai hima kowace mimin tana da nata kalma shine fala budda min idghami yace ba makawa dole ne a yi idghami idghami ma kana awwala idghamin wanda ya kasance na farkon dole ne a shigar da shi cikin na biyun kenan wannan ma din da ya fada din shartiya ce ma shartiya ce kana filu sharti jawabin sharti din shine fala budda fala budda eh budda abu ne wanda ana kawo shi koyaushe galibi ana cire mishi isim dinsa eh la budda ko kuma kaga an kawo min a bayansa eh la budda an tafa'ala kaza asalinsa labudda min fi'ili kaza a cire min tsakaninsa da an ɗin da aka kawo ko gar da gar a kawo min ɗin labudda min fi'ili kaza kama abin da ba zai yi a yafe maka yin sa ba eh shine fa labudda min idgami ma kana awwala abin da yasa ya faɗi wannan kowanne mislaini in dai kalmomi biyu ne kowanne kai ba kaman wancan bane da aka ware ma guda biyu wannan an baka shi ne an buɗa ma ƙofa ne ka yi alamu ma fihi hudan wa tubi ala qulubihim wal afwa murtamassala ya kawo ma misalai ne misali ya alamu ma wallahu ya alam ma fi samawati wal ard ya alam ma ka yi alamu ma fihi hudan shi ma fi hudan fi hudan zai zai bayanin wannan akwai idgamul kabir akwai wanda da ja akwai wanda ba ja akwai lin kowanne yana da nasa hukunci ya kawo ɗaya daga cikinsu a nan sannan fihi fihi hudan fi ɗin kaga akwai ja'ai To, jaɗin kuma haɗin farkon kafin ka yi mishi idgham dole ya ka mishi sukun ai. To, sukun ɗin ya na ɗin da sukun ɗin haɗin, sukun biyu ya haɗu. To, saboda haka ja kaza ko za ka ja ko so biyu ko so hudu ko so shida eh misali zalikal kitabu la zalikal kitabu la raiba fi huda نعم eh fi huda shine نعم sannan wa tubi'a ala tubi'a a a gani إيه.
a a ainihin biyu sun haɗu ba wa tubi'a ala tubi'a ala نعم tubi'a ala kurubi Eh, wal afwa afwa wa mur wa wa mur kaga wa guda biyu ba to zaka ga sukun ya zo kafin ɗaya wautin ka gane to saboda haka wannan za ka yi ikhfayi sukun ɗin kuzil afuwa murbil urfi kuzil afuwa kuzil afuwa mur haka ana ikhfa'in wannan sukun duk zai yi bayani a ƙarshen babin نعم Eh, نعم shine da ya ce wal afuwa wamur ce ce ta masala yana nufin wayannan kowanne ɗaya misali ne na ai idgham kabir min mislaini fi kalimataini mislaini fi kalimataini anan ya hada dukkan misalan مم.
kaga na farko wanda akwai harful maddi مم.
na biyu wanda akwai sukun مم.
na uku kuma wanda kowanne yana da haraka ba harfin mandi ya alamu ma ha? na ɗaya na biyu kuma hakanan shi ma tubi a ala tubi a ala kamar ya alamu ma ne مم.
sannan na biyu kuma fihi hu mai harfin maddi sannan mai sukun kuma shine wa- wal afwa wa mur dama kala uku ne akwai wanda haraka ne guda biyu kai tsaye shi wannan ba ja sannan kuma akwai mai harful majji a wannan kamar misalin مم.
alam tara ila nuhu anin najwa kaga wannan yana da mi yana da harful yana da harful jar- yana da harful eh, yana da harful harful jarri مم.
Eh, haka nan misali ah, suna nan dai misalan da yawa مم.
A misalan suna nan misalan da yawa. Yawwa shi ne ya ce, "Iza lam ya kunta mukhbirin نعم sharaɗin sharu- sharuɗa مم.
na idgamu mislai ne نعم eh, a kalmomi guda biyu.
مهم.
Iza lam ya kunta mukhbirin in bai zamo ta na mai ba da labari ba, shi ne tawul mutakallim.
نعم Misalinsa zai kawo ka kuntu, tu- kuntu turaban.
نعم eh, lafu wan nashir ne yayi مم.
me kuntu turaban wannan ba za ka yi daga shi ba saboda ta mutakallim ne harafi na farkon نعم aw mukhatabin ai idza lam yakun ta mukhatabin مم.
in bai zama ta na mukhataba ba misalin sa anta takrahu مم.
ta din tawul mukhataba ne ba za ka yi idgamin din sa ba نعم awil muktasi tanwinahu مم.
anan al muktasi din ismul fa'il ne مم.
fa'ilinsa damiru mustatir ne fihi jawazan takdiruhu huwa tanwina din maf'ulinsa ne maf'ulinsa ne eh zaka iya yin wani irabi daban نعم saboda asalinsa daga kasa yaksu ne مم.
shi kasa yaksu din yana da maf'ulai guda biyu eh mun takaita irabin a wannan ne نعم ko kuma a harafin yana ɗauke da tanwininsa akwai tanwini a cikinsa misalinsa wasi'un alimun مم.
wasi'un alimun haka nan wa malin zalimina min ansarin rabbana نعم min ansarin rabbana kamar wannan min ansarin rabbana ba za ka ce wa malin zalimina min ansar rabbana ba za ka faɗi haka ba مم.
amma inda ba tanwini za ka iya abin nan Mm.
kada ya za ka iya idigamin abin da yana idigamin min ansarin rabbana tanwini نعم.
kamar yadda wasi'un alimun tanwinin wasi'un shi ya hana نعم shi ne awil muktasi tanwinahu aw musaqqala ko kuma harafi na farkon yana da shadda to shi ma ba za ka idigamin sa Mm.
shine ya bada misalin sa tamma miqatu fatamma miqatu rabbihim fatamma miqatu hakanan duk inda kaga mislaini din harafi na farkon yana da shadda to a wannan lokaci ba za ka yi idigami ba na'am ma'ana harf- harafi na farkon ba shi ne ake idigaminsa ba Mm.
ai ba na biyun ba Mm.
to shi harafi na farkon wanda ake idigaminsa din kar ya zamo tawul mutakallim kar ya zamo tawul mukhatab kar ya zamo mai wasali biyu Mutakallim.
kar ya zamanto yana da shadda shar har sharuɗa ne guda hudu saboda iya balaga da fasaha na al-imam shatibi ya kawo masu min babin lafi wa nashar an ce allafu wa nashar na'am ana nufin ka kawo abu a haɗe sannan ka kawo mukabilinsu shi akwai murattab akwai khairu murattab misali qur'ani da yace wa kuntum azwajan salasa oh? sai ce fa ashabul maimanati amma ma ashabul maimana ko wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama abu nawa ne wa sabiquna sabiqun abu uku ne ba to me da wa ya fara ulaikal muqarrabuna sai ya fara da bayanin as-sabiquna sabiqun a baya fa wa ashabul yamin ma ashabul yamin sai kuma fa wa ashabul shimal ma ashabul shimal lafu wan nashr ne amma bai jera su ba eh haka yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ko fa ammal ladhina swaddat wujuhuhum bai jera ba yayi amfa farko ibyaddat iswaddat ko to sai fara bayani akan iswaddat wannan lafu wan nashr ne ghairu murattab a gane murattab din kuma shine kamar yadda ya kawo anan idza lam takun ta mukhbirin ka kuntu turaban aw mukhatabin a anta takrahu aw al muktasi tanwinahu wasi'un alimun Hmm? aw musaqqala tamma miqat shine ya jera maka su وقد أزهروا في الكاف يهزن يحزنك كفره كركة يهزنك saboda yuzin kaɗin nafi ne shi kaɗai yake karantawa shi mai yin idgamul kabir din yana karanta ya hazunka e guɗe ne wanda jumhur duka suka haɗu shine la ya hazunuhumul faza'ul akbar wannan nafi'u da dukkan qurra'u suna karanta ya hazunu sauran nafi'u yuhzinu sau qurra'u kuma suna karanta ya hazu- ya hazunu shine آه، إذ النون تخفى قبلها لتجملا يتي وقد أزهروا في الكاف يحزنك كفره تبس يتي ماسو ماسو أهل الأداء أهل الأداء ماسو كراتو آه، رويتو إدغام الكبير أو جنسوسي دكان سسن كرنتا دا إزهاري أكافن دين يحزنك كفره a wuraren da wannan kalma din ta zo a cikin Qur'ani suna karantawa da izhar sai ce ya kawo menene ba ba sa karanta fala yahzun kufruhu Ah, fala yahzun ka kuf ka kuf ruwa da izhari suke karantawa sai ya kawo illa dalili kenan wannan yana cikin mustasnayat ne mustasnayat idghamul kabir ne mislaini ka gane ya cika sharuɗan da ake faɗa amma ba a idigami me yasa shine a saboda illa izin nunu tukfa qablaha asalin sa izin nunu qablaha tukfa saboda nunun din da ta zo kafin wannan kafin din da za ka yi idigamin sa ana mishi ikhfa'i wannan ikhfa'i din yana rage karfin karfin idigam din shi ne suka cire shi cikin ya cika sharɗin amma suka cire shi cikin wanda ake masa ake mishi idghami shi saboda wannan illa baga fala yahzunka nunu sakina din aya nan ikhfa ne ai kafin din harfin ikhfa ne ai to shi kuma ikhfa din yayi hannun riga da da idgham shi idgham kana bukatan ka dogara da harafin da ya zo kafin wannan tukunnan ka shigar da harafin farko cikin biyu shi kuma wannan babu itimadi babu dogara saboda ikhfa'i da aka yi gane sabanin misali su abin nan kuzil afuwa kuzil afuwa kaga fadin babu mai sukun ne ka gane ba a masa ikfai kaga da ke fane mai sukun to ba zai hana waudin kai idghamin sa cikin waudin gabansa ba ka gane kuzil afuwa kuzil afuwa ka gani idghami yayi an fala yahzun kuf kaga ikhfa'in da nayi yana hana min karfin idghamin kafun din cikin kafun ina ji wannan ya zo a wurare daban-daban a cikin Qur'ani duk dai inda kaga wannan to ka karanta shi da izhar yana cikin mustasnayat a babin mislaini min kilmataini eh wannan shine kadai mustasna daga babin mislaini min kilmataini a cikin Qur'ani gaba daya wanda la ya zunka kufurhu duk inda ka ga mislaini ya cika sharuɗan nan guda fudu kai tsaye ka mishi idghami to insha Allah bayanin da muka yi na mai sunana zan duba inda yayi magana gobe za mu karanta saboda muhimmancin sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ina da kuɗi ai sai na sai na buga wannan
وإن ظهر عليك قلوبكما قلوبكما يوم باقي Anjiro bandin, نعم نعم wuri bandin da anjiro kitawa da
أرى أرى دونغلا wuna ne.
إن شاء الله تدرك وهذه جوانا غير الأبد وانا هو يلا هو ركن يا أي كلام لا لا لا لا